أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan maraice na litinin 21 ga watan ramadan shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine uku ga watan biyar a shekara ta 2021 a lissafin miladiya zaman mu na 21 a wannan wata mai albarka cikin karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka ji an karanta waɗannan ayoyi aya ta 23 a suratul nisa'i wadda take magana akan abubuwan da ko in ce mata da Allah ya haramtawa mutum ya aura a matsayinsa na namiji saboda dangantaka ko saboda shayarwa ko saboda sarakuta da makamantan waɗannan al'amura kamar da za mu zo mu ji tafasilinsu malam sa'adi ya ambata mana abubuwa da yawa da ya kamata mu bi su don mu gama da wannan aya kamar da dai na ambata mana jiya Allah subhanahu ta'ala na cewa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata wa banatukum da 'ya'yanku mata wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku mata ƴan uwa yayye da kuma kanne banat shi ma da 'ya'yan 'ya'yan 'ya'yanku mata mana ɗanka namiji hakanan ‘yarka mace to ‘yarta haramun ce gare ka kamar yadda jiya ba mu ambata ba ko wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku auri abin da iyayenku suka aura wannan ba hukuncinsa ɗaya da zancen gado ba da ake taƙaita shi zuwa ga a jikoki ta ɓangaren ko iyaye ta ɓangaren wato uba an fahimta nan ko ta ɓangaren uwa wato mahaifin uwa an gane matar da ya aura shi ma menene kamar uwa ce gare ka yauwa don haka ita ma ba za a nemi aurenta ba babin musahara da babin wannan haramcin aure kar a yi kiyasin harkar gado a cikinsa domin akwai alaƙoƙin da sukan hana yin auren kuma ba dangantaka ce ta jini ba an gane kamar abin da shafi rabai da kuma wato musahara za da mu zo mu ji insha Allah da daki dakin kowanne to Allah maɗauke ce wa amma tukum da gwaggwanninku gwaggo ita ce ya ko kanwa ta uba wa khalatukum da innoninku wato ya ko kanwa ta uwa wa banatul akhi da ƴaƴa mata na ɗan uwanka kana da wa ko ƙani to ƴarsa mace haramun ce gare ka domin ƴa ce a gare ka wa banatul ukhti da ƴaƴa mata na ƴan uwanku mata yarka ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya in dai ya ce gare ka ko ƙanwarka ce sai ta haifi ɗa to ita ma haramun ne ka nemi wannan ɗa da aure wa ummahatukum allati arba'nakum da iyayenku da suka shayar da ku kun ga nan an kira su ummahat yawa duk da ba haihuwa suka yi ba amma tunda dai sun shayar da ku kamar yadda ya zo shayarwa sau biyar kuma kafin shekarun wato yaye yawwa kafin a yaye mutum wannan shayarwa mutum yana karami ita ce wadda take gina wannan hukunci za mu yi magana a kan wannan wa akhawatukum min ar-rada'ati da yan uwanku mata ta bangaren shayarwa wato idan wata mata ta shayar da kai nono ba ita ta haife ka ba to kuma ‘ya'yanta da ta haifa sun zama ‘yan uwa gare ka don haka ba za ka aure su ba sau da haka an kai wani yaro wani gida ya sha nono wata mata ta shayar da shi to duk ‘ya'yan da ta haifa da ‘ya'yan mijinta ko ba nata ba saboda nono daga miji yake yauwa da haka ko da ba ita ta haife su ba to ‘ya'yan mijinta duk ‘yan uwan wannan ‘ya'yan nata to ‘yan uwa ne ga wanda ya je aka shayar da shi ɗinnan don haka ba zai aure su ba duk bayanin da zai zo wa ummahatu nisa'ikum da kuma iyaye na matanku ma'ana uwar matarka sirikarka kenan wadda ta haifi matarka da kake aure to ita ma haramun ce gare ka ka aure ta wannan ba tare da sharadi ba ba tare da sharadi ba an ruwaito daga ali da zaid ibn sabit da radiyallahu ta'ala anhum da wasunsu cewa wannan hukuncin shi ma kamar na rabiba ne amma zance mafi ƙarfi babu sharaɗi a wannan kamar da ibn abbas ya ambata cewa mubhamat ne nan ce mubhamat kamar da imam tabari ya ambata a tafsirin sai fassara ana nufin waɗanda haramcinsu mutlaq ne لا يتقيد بقيد وليس مشروطا بشرط ba a sa masa wani sharaɗi kamar yadda aka sa sharaɗi a rabiba ba rabiba ita ce agola eh agola wadda aka zo da ita gidan da ba nasu ba to ita sharaɗi na hana aurenta shine idan ba a yi duhuli da uwarta ba idan mutum ya auri mata sai ta zo da 'ya ‘yar tata ce, shi matar ya aura, sai ta zo da rabiba, to rabiban nan haramun ce a aure ta in an yi dukuli da uwarta. An fahimta? Yawwa, idan an tare da uwar an yi masasi sosai an yi dukuli, to ya zama ‘yar ta zama haram, amma in kafin dukuli ne sai ya yi sha'awar ya auri ‘yar. ya ɓata auren uwar to wannan babu laifi amma inda ‘yar ce aka ɗaura aure da ita to uwarta ta zama haramun ƙablal dukuli wa ba'da dukuli an fahimci abin? yau to sai kuma shine yace wa raba'ibukum allati fi ujurikum da kuma ƴaƴan wato abin nan agololinku waɗanda suke ɗakunanku malamai sun ce wannan suke cikin ɗakunanku min babil galib ne saboda ana kamar da malam zai mana magana akwai tambihi ne akan cewa ya za a ka aure yadda take yarka ce tana ɗakinka amma asalin zancen ko an zo da ita gidanka ko ba a zo da ita gidanka ba to haramun ne ma'ana idan mutum ya auri mace tana da ya to yan nan ko ta zo da ita karama gidan ko kuma tana hannun wata kanwata ko yatta tana rike da ita ai sunanta dai agola ta wannan ko an zo da ita gidan ko ba a zo da ita ba kuma ya ce ta wannan matar da ka aura to daga lokacin da ka ɗaura aure ga ga ita wannan mahaifiya kamar da muka ambata ɗansu ‘yar ta zama haramun an yi dukuli da uwar amma ita rabiba in tana nan an gane daga matan da aka yi dukuli da su to ta zama haramun a shi ne zancen da muke ko yawwa wa raba'ibukum allati fi ujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna in matan da kuka yi dukuli da su su suka haifi waɗannan agola an yi dukuli da uwa to maganar ya a ta yi ta tsira ta zama haramu yawwa amma sai ya ce fa illam takunu da khaltun bihinna amma idan ba ku yi dukuli da suwa iyayen ba yawwa fala junaha alaikum to ba laifi ku ce kun fasa auren uwar ku auri yar an gane amma in auren dama na yar ne kamar da muka yi magana ɗazu yawwa in yar ne to uwarta ta haramta daga an ɗaura aure ga ya to ba zancen kuma auri uwarta duk wanda ka auri yarta to haramun ne kuma kai ka zo ka aure ta an gane wannan yawwa sai ce qala Allah ta'ala fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum sai kuma yace wa halailu abnaikum da kuma wato matan ‘ya'yanku su ne an an ce halilatu al'ibin ana nufin zaujatul ibn shi ne halila yawa an mana zancen hala'ilul aba'i to yanzu kuma an zo hala'ilul abna'i wala tankihu ma na kaha aba'ukum minan nisa'i wannan hala'ilul aba'i yanzu wannan kuma wa hala'ilu abna'ikum da matan aure na ‘ya'yanku yawwa allazina min aslabikum amma ƴaƴan naku naku na tsatso yawwa yawwa ɗanka na tsatso ɗanka matarsa haramun ce gare ka yawwa an fahimci abin shine min aslabikum sai kuma ce wa an tajma'u bainal ukhtaini haramun ne kuma gare ku har yanzu ku haɗa kishi ku aure ƴaƴa mata guda biyu waɗanda ƴan uwa ne su ‘yan uwa ne, ka auri ya da ƙanwa ka aure su tare su zama suna gidanka lokaci guda wannan haramun ne. An gane? Nan me aka hana? An tajma'u. Yawwa, na magana ne? Ko tambaya ne? Yawwa. Jam'in shi ne haramu, ko? Mafhumin wannan magana shi kenan ya zama me? Idan an auri ya ko ta mutu ko aka sake ta, to kanwanta ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kawai ya halatta mutum ya aure ta bayan ya rabu da yayarta ko kanwanta yawa amma ya haɗa su su zama kishiya da kishiya to wannan shine haram wannan na san suna daga cikin al'ahkam da suke muhkamat kuma ba rikici a cikin su saboda kamar ayoyin gado ne nafsi da yawa jama'a duk an san waɗannan hukunce hukunce inda akan samu rikici har kaga ana ta tambayoyi a kai shi ne a cikin in an ɗan yi zurfi cikin alaƙa da dangantaka shi kuma wannan ƙa'ida malam zai gaya mana wata ƙa'ida da za ta amfane mu insha Allah mun zo wurin zan kokari ma ya zama mun zo kanta yau ta abin da ya shafi da za a ce jikar wane da can can wato can ƙasa sai wani ya zo daga samanta kuma ya aure ta sai a zo ana tambaya ya halatta wani ya aure yar wansa ko makamancin wannan za mu zo kan wannan ka'idar da za ka riƙe ka gane wannan ko fatawa aka yi ma ko tambaya ko akan da ya wani abu ka ji insha Allah da sauƙi abin zai zama maka insha Allah ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa Allah ce inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah mai gafara ne mai yawan gafarta zunubai ne kuma sannan mai yawan jin kai ne siffarsa ce lazima cewa yana gafarta zunubai kuma yana jin kai mu karanta abin da malam ya ambata saboda abin yace hadhihi al-ayatu al-karimatu mushtamilatun ala al-muharramati bin nasabi wal muharramati bi ar-rida wal muharramati bis sihr wal muharramati bil jam'i wa 'ala al muhallilati min an-nisa'i wato wannan ayoyi sun kunshi a wato abubuwan da suka ko in ce mata da aka haramta aurensu bin nasabi saboda alaƙa ta dangantaka ta jini wannan su bakwai ne al-muharramat bi maza bin nasab mata bakwai ne aka haramta nassi ga sunan a cikin in ka lissafa waɗannan guda bakwai ne hurrimat alaikum ummahatukum kaga wannan sune na nasaba uwa wa banatukum wa akhawatukum uku ko wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti waɗannan nasaba ce alaka ta jini ce ta haramta aure tsakaninku yawwa akwai kuma almuharramat bir rida su kuma wannan biyu ne da ummahat da kuma akhawat ko wa ummahatukum allati arda'nakum sai kuma yace me wa akhawatukum min ar-rida'a wannan su kenan da uwar da ta shayar da kai ko da ba ita ta haife ka ba in ta baka nono to ka zama ɗanta haka nan ƴaƴanta mata in ta shayar da kai to ƴaƴanta mata sun zama me dan uwanka arba'i to su ma su su kuma dangin su nawa ne biyu ne to sai kuma waɗanda yake bisihir ta hanyar sarakuta wato wannan sirikin wane ne wannan sirikin wane ne to shine su kuma aka lissafo wa ummahatu nisaikum allati wa umma wa ummahatu nisaikum kai ɗaya kenan sai wa raba'ibukum allati fi hujurikum nawa kenan biyu to in ka hado kuma da waɗanda aka ambata matar uba shi ma tana da wannan alakar a cikin wannan gefen ake sata an gane yawwa tunda dangantakar ta hanyar me ba da kai ba ne amma da babanka ne yauwa to sannan ya ambaci wahala'ilu abna'iku matan ‘ya'yanku to nan hala'il kamar da na ambata yadda aka ambaci hala'ilul abna'i a nan da kuma hala'ilul aba'i a baya to sai ka haɗo da su an fahimta yauwa to wannan dai za mu zo kansu malam zai lissafa mana za mu zo mu ji su akwai wani yare na malaman fiƙihu duk da lafazin alkur'ani ya fi daɗin ji ya fi kuma fito da abu ƙuruƙuru yanzu duk wani mutum duk iliminsa duk jahilcinsa wannan ayar ba zai kasa gane ta ba ko su kuma a language ɗin fuqaha in ka shiga kutubul fiqhi yadda suke kakkasa abun dan saurin haddacewa ne kawai ba dan ba dan wani abu ba amma in ba haka ba wannan din ya fi fito da abun kuru-kuru sukan ce al'usul wal furu sannan da furu'ul usul al'adna da kuma furu'ul usul al'a'la to kaga wannan wani yare ne in ba a fassara maka ba ba za ka gane ba ko menene al'usul zance duka mata ake zance kawai mata za ka karka tafi gefen uba ko yawwa waye usul uwa yawwa shine al'ummahat wal jaddat da kuma kakanni mata yawwa da uwar uwa hadda nan kuma sai ka shigo hadda uwar uba saboda me mata ne duka kuma usul ne a gare ka da uwar uwa da uwar uba wa in alat wa in launa ko da sun yi nisa can sama ma'ana uwar uwar uwar uwar uwa har a zo kanka yawwa uwar uba uwar uba uwar uba har a zo kanka to duk waɗannan sun zama mene haramun ka aure su wannan sune mene al-usul sannan akwai al-furu su kuma wa in nazalna yawwa al-furu shine furu'i nawa naka kai kullun kar ku manta kamar da muka yi magana jiya in ana zancen aure a nan wa aka haramtawa mutum namiji shi ake zance haka nan ana zancen gado mun ce mamaci ake kallo to nan duk wanda aka ce usuluhu to ana nufin shi namijin da ake so da ake haramtawa wannan matan don haka furu ai furu'uhu furu'uka anta kai da ake wannan nassin cewa karka auri wanta da wance furu'inka ana nufin ƴaƴanka mata wa inna zanna ko da sun yi ƙasa me ma'ana ko sun yi ƙasa da jikokinka mata to nan kuma shi ma a babin gado ba mun ce mai gado ita ce ‘yar ɗa ba to a nan kuma a hadda ‘yar ɗa duk suka shigo da su duk suna cikin waɗanda aka haramta nan ba zancen gado ake ba zancen haramcin aure ne don haka da ‘yar ɗanka haramun ne ka auri ‘yar ɗanka ɗanka ne ya haife ta ‘ya mace sai ta girma to ba kai ba ita ka ce kana son aure haka nan ‘yar ‘yarka kaga kenan ‘yarka ce aka aurar a wani gida ko sai ta haihu to wannan yar da ta haifa duk da yar wani ce to kaga jikar ka ce tunda yar ka ce ta haife ta to ita ma haramun ce a gare ka dangane da aure an fahimta yawwa sai furu'ul aslil adna furu'ul aslil adna wa in nazalna furu'il asli yanzu nan meye asalin ka kai tunda kai ake magana akan ka mahaifanka ko to mahaifanka furu'uhuma nan hadda uwa da uba yawwa furu'insu ana nufin me ƴaƴansu yawwa ƴaƴansu na ƙasa ƴaƴansu na ƙasa kenan sun zama me ƴan uwanka to nan shine al-akhawat ƴan uwanka mata ya ko ƙanwa an gane uwa ɗaya uba ɗaya shine shaƙiƙiya ko ko uba ɗaya kuka haɗa li'abiya ko kuma li'ummiya uwa ɗaya kuka haɗa to duk waɗannan in dai ‘yar uwa ce kun haɗa uwa da uba ko kun haɗa uwa kawai ko kun haɗa uba kawai to haramun ne ka neme ta da aure an gane yawwa to wani shine ma'anan wa in nazalna akwai kuma furu'ul asli al'ala furu'ul asli al'ala amma kuma lisulbihim khassatan to anan ne malaman fiqh suka faɗi wannan furu'i الأصل الأعلى سوى فروع الأصل الأعلى هم؟ آه آه. أنت فروع الأصل الأدنى شيني يوم أوانكا tunda ku rike kalmar furu'in nawaye na asali na babanka kenan don haka yanzu ka tafi matakin mahaifinka ko mahaifiyarka furu'unsu shine ƴaƴansu ƴaƴansu kuma sune ƴan uwanka to nan kuma furu'un al-asl al-a'la wanne ne al-asl al-a'la hmm ƴan uwan iyaye yawa ƴan uwan iyaye sune baffanni ko an gane to in muna zancen mata sai a ce gwaggwanni da innoni shine kuma yanzu ana zancen yar uwa ko yar uba ƙanwar uwa ko yar uwa an gane to waɗannan haramun ne ka neme su aure an gane amma nan kuma iya kansu hukuncin ya tsaya iya kansu hukuncin ya tsaya banda furu'insu furu'insu halal ne a gare ka shi yasa suka ce far'il aslil a'la li sulbihim faqat duna furu'ihim banda furu'i furu'in su yan u abin nan abin nan ƴaƴan baffanka ne da ƴaƴan innarka to wannan kuma dama aure ya halatta a tsakaninku shine mene auren dan wa da dan ƙani an fahimta yau don haka kenan ashe su innonin da gwaggwannin su aka hana ka aura amma ƴaƴansu mata za ka iya auren su an gane abu to don haka in kuma daga nan aka yi ta ƙasa aka yi ta ƙasa abinda za a kalla shi ne sai a dawo labin ɗin duk wanda ‘yan uwa ne ko ‘yan wa abin nan akwai dangantaka tsakaninsu wanda inda ɗaya namiji ne ɗaya mace aure ya haramta an gane an fahimci abin in ɗaya namiji ne ɗaya mace sai aure ya haramta a tsakaninsu to shi kenan far'insu far'insu shi ma zai haramta in kuwa aure ya halatta tsakaninsu yanzu kamar ɗanwa da ɗan ƙani kowanne a cikinsu da a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace me zai faru ya halatta su aure to ‘ya'yansu ma za a iya aure in wanda yake sama da su ne kaɗan kun gane misalin ko ba gane ba sai an ba da misali yanzu mutum yana da wa ko wan yana da ya to yar nan haramun ne shi mutumin ya aure ta aiko kun gane wannan ita ce me bintul akhi awwa to amma dan safa shi zai iya auren waccan kun ga ashe idan namiji ne da mace ya halatta su yi aure a tsakaninsu to shi ɗan nasa in waccan yarinyar ita kuma tana da ɗa zai iya aurenta ko ba zai iya aure ba zai iya ko ba gane ba kar ku kalle ta a matsayin jikarsa ko yarsa kai kar ku kalle ta a matsayin yarsa domin uwarta ta halatta dama a gare shi to duk wanda uwa ta halatta a aure ta duk wanda ya halatta ya auri uwa to ya ma zai iya auren ta ba ku gane ba har yanzu yawwa don haka level din da ku kalla eh matakin idan dan wa da dan kani ne dama inda da namiji ne da mace aure ya halatta a tsakaninsu to in a level ɗinsu su ya halatta su auri juna to in ɗayansu yana da ya mace na saman zai iya aure tun da dama ya halatta ya auri uwar wanda ya halatta ya auri uwa to zai auri ya shi ne kawai zancen an gane amma yawwa amma inda dangantakar da take tsakani in matsayinku ɗaya kuma da namiji da mace haramun ne ku auri juna to haramun ne ƴaƴanku ma ku aure su kawai ka rike wannan ka'ida zaka ga baka samu matsala ba din namiji da mace wanda matakin su daya ta wata dangantaka kai ta hada su in aure ya haramta tsakanin su to aure ya haramta tsakanin ɗaya daga cikin su da ƴaƴan ɗaya in kuma aure ya halatta a tsakanin su su biyu a matakin da suke kamar dan wa da dan kani to ɗayan zai iya auren ɗan ɗaya shike nan kun gane wannan ƙa'ida ko ko gane ba na haramci misali kai da ƙaninka ƙaninka uwa ɗaya ba ɗaya inda ɗaya mace ne ɗaya namiji ya halatta ku aure bai halatta ba to ƴarsa ma haramun ce a gunka shi ne zancen amma daga an sauko da ɗanka da ɗansa ko da ‘yarka da ɗansa shi wannan ɗan uwan naka su ya halatta su yi aure? yawwa to tun da ya halatta su yi aure ɗaya daga cikinsu in ɗaya daga ɗayan kuma ya haifi ya to wannan na matakin saman zai iya auren wannan ta ƙasan tun da dama inda a saman ma yake ya halatta su yi aure shi ke nan zancen to mu je dai mu karanta abin da malam ya ambata a wannan duk waɗannan abubuwan ka je littafan fiqhu kai karatun su za ka ga malamai sun yi tafsilin su da babin wannan babin da babin gado fahimta yake so da haddace nassoshin nan in ka haddace waɗannan ayoyi ka haddace ayoyin gado kuma ka tsaya ka fahimta sosai shikenan ka gama da su to mu je sai ce fa'ammal muharramatu fin nasabi waɗanda suke haramun ne ta ɓangaren nasaba fahunna sab'ul lawati zakarahunna Allah su ne guda mata bakwai da Allah ya ambata al'ummu ita ce uwa wa yadkhulu fiha kullu man laha alayka wilada duk wadda take da haihuwa a kanka ma'ana ta haife ka to haramun ne ka aure ta wa in ba'udat ko ta yi nisa ma'ana ba ita ce ta haife ka daga cikinta ka fito ba amma ta haifi wadda ta haife ka ta haifi wanda ya haife ka to duk nisan tsakaninku uwa ce a gare ka haramun ne ka aure ta wa yadkhulu fil binti hakanan ya abin da ke shiga cikin fassarar ya shine kullu mallaka alaiha wilada duk wanda kake da haihuwa matsayi na haihuwa a kanta ko da ba mu basharatan ba ma'ana ‘yarka da ‘yar ɗanka kaga ‘yar ɗanka ai ɗanka ne ya haife ta kai kuma kai ka haifi ɗan don haka kana da wilada a kanta to haramun ne ka aure ta wal akhawatu shaqiqatu da ƴan uwa shaqiqai naka kai da ake zance a kanka to haramun ne ka aure su auli abin ko wanda yake uba ɗaya kuke auli ummin ko wanda kuka hada uwa ɗaya duk haramun ne ka aure su wal ammatu da ƴar uwa ta uba yar uba ko ƙanwar uba to ita ma haramun ce ka aure ta ita ce kullu ukhtin li abika duk wata ƴar uwa ga babanka auli jaddika ko ta kakanka nan bai tsaya ga babanka ba har kakanka aka ce wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da kakanka da ya haifi babanka ko da kakanka da ya haifi babarka an gane to wannan ita ma mece ce haramun sai gare ka kaga ita yanzu nan alaƙa ta baffantaka ai gwaggwantaka ta shiga tsakanin ku gwaggwanka ce tunda gwaggwan babanka ce an gane yawwa kullu ukhtin li abika أو لجدك وإن على كودا كاكنا في أي سما والخالة هكذا إن إتتي كل أخت لأمك دك وتا يرؤوا تم في يركا إتما ونن يرؤوا ما فيها ko shakikiya ce ko li'abbiya ko li'ummiya duka tun da ai yanzu dai an faɗi shakikiya li'abbi da li'ummi ba sai an fasara muku ba kowa ya sani yawwa to duk yar uwar uwa yawwa au jaddatiku ko ƴar uwar kaka wa in alat warisatan amla ko ta yi sama tana da gado ko ba ta da gado nan kun ga zancen aure ne ba zancen gado ba ne ko da gado ko ba gado in dai akwai wannan alaƙar maganar haramcin aure yana nan duka wannan ana yi don a tsaftace dangantaka wa banatul akhi wa banatul ukhti da ƴan uwa a ƴaƴan ƴan uwa ƴaƴa mata na ‘yan uwanka, wanka ko ƙaninka to ‘ya'yansa mata, kai haramun ne a gare ka, domin kai meye, baffansu ne, eh, baffa ko baya auren ‘yarsa. Wa banatul ukhti haka nan ‘ya'ya mata na ‘yar uwarka, yawwa, ka, kai, ka, zama me, kawunsu, yawwa, to su ma haramun ne a gare ka, ai, wa in nazalat ko da ta yi ƙasa, ‘yar kai ɗin dai, an gane, tun da ‘yar dan uwanka ce to ba za ka aure ta ba haka nan jikar dan uwanka ba za ka aure ta ba jikar jikar jikar dan uwanka ba ka aure ta ba kun gane ai shi yasa muka bada wancan ka'ida da muka yi magana da ai kun anan za ku dabbaka ta me a nan wurin wanda zance muke yi ka'ida da malamin tambaya ko me ce ce ya'ya na dan uwanka nan ka nemi dan uwanka wa ko kani yana da ƴa mace to wannan ƴar mace haramun ce ka aure ta to in ta haifi ƴa ma haramun ce a gare ka kai in ta haifi jika haramun ce a gare ka haka za a yi ta tafiya an gane yawwa amma inda ɗanka ne to wannan ƴar ɗan uwan naka zai iya aurenta to zai iya aurenta kuma zai iya auren ƴarta shikenan zancen da haka kawai ka'idar da zaka riƙe duk mutum biyu da akwai nasaba dangantaka ta jini in aure zai halatta tsakanin namiji da mace a tsakaninsu to ‘ya'yansu ma za su iya aure za su iya auren ‘ya'yan wannan an gane in kuwa babu alaƙar wannan tsakaninsu tsakaninsu da juna haramun ne inda ɗaya namiji ne ɗaya mace to ‘ya'yansu ma ɗayan ba zai aura ba an gane yau mu je sai ce wa in nazalat sai ce fa ha'ula'i hunna al-muharramatu minan nasabi bi ijma'il ulama'i nan ba wani sabani ijma'i ne na malamai duk wanda aka ambata nan haramun ce mutum ya aure ta kama huwa nassul ayatil karima wannan nassin aya ne ba wata fassara da zaka nemo a wani wuri kuru-kuru zancen yake wa ma adahunna wanda ba wannan ba kuwa fa yadkhulu fi qawlihi wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk wanda ba wannan ba to ya shiga cikin wa uhilla lakum ma wara'a zalikum kamar da zai zo mana nan gaba ma'ana duk abin da ba wannan nassin da aka yi nassi akai ba ya halatta a gare ka wa zalika ka bintil ammati kaga kamar yar goggo yar goggonka ta halatta gare ka domin ita goggon naka yar uwa ce gawa ga babanka kai kuma tun da ɗa ne ga babanka to kuma yatta ita wannan matsayin ku ɗaya da ita a matsayin ɗanwa da ƴar ƙani ko ba haka bane to ya halatta ku yi aure kuma domin me ba sa cikin wannan nassin da aka ambata duk inda ka je yawo a cikin wannan dangin bakwai wannan bintul ammati ba za ta samu shiga ba don haka sai a amfani da wa uhilla lakum ma wara zalikum an gane ya halatta ka bintil ammati wal ammi ma'ana wa bintil ammati wa bintil ammi kun gane zancen yawwa da ƴar gwaggwanka da ƴar me baffanka duk ya halatta ka aure su yawwa ƴar gwaggwanka ai kun gane gwaggwan ne yawwa ƴarta ya halatta ka aura da ƴar baffanka wan uwa ko wan uba ai wan uba kai ko kanwar uba an gane yar uba ko kanwar uba shine ma'anar amma to haka nan kuma baffanka ƴarsa ma'ana wan uba ko kanin uba in yana da ƴa ya halatta ka aura sai a haɗa ku ɗarwa da ɗan ƙani an gane wa bintul khali wal khalati ma'ana ba wal khalati ba ana nufin wa bintul khalati yawwa haka nan yar kawunka da yar innarka eh wannan namiji ne wane ko ƙani ga mahaifiyarka to yassa halal ce a gare ka an fahimta haka nan wannan kanwa ce ta uwa ko ya ce ta uwa to in tana da ya ta halatta a gare ka wannan duk ba rikici a kun gane saboda me ba sa cikin guda bakwai da aka haramta amma su baffan ai ba abin nan ita gwaggwan da kuma innar su ne aka haramta maka domin iyaye ne a gare ka amma ƴaƴansu bai halatta wannan shine inda muka faɗi cewa wa far'il aslil a'la li sulbihim duna furu'ihim to shi ne wannan zancen kun gane kuwa ko ni kaɗai nake zance na yau wa ammal muharramatu birrada amma matan da aka haramta su saboda dalilin shayar da mama faqad zakara Allahu minhunna al-umma wal ukhta Allah ya ambaci uwa da kuma ƴa a ƴar uwa ma'ana ƴar uwar duk gawa gawa ake zance ga kai da ake magana a kanka yawwa in aka ce ummu to ummuka ukht ana nufin ukhtuka amma nan ana zance ummu je wata iri min rabai wadda ta shayar da kai ta shayar da kai nono don haka ta zama uwa a gare ka ta shayar da kai nono don haka yarta ta zama yar uwa a gare ka to waɗannan mutum biyun haramun ne kai ka aure su an gane yace wa fi zalika tahrimul ummi cikin wannan akwai haramci haramci ga auren uwa ma'a annan labana laisa laha tare da cewa nonon ba nata bane ita uwa an haramta uwa a aure ta tare da cewa nonon ba nata bane domin asalin nono daga wa yake daga miji yake shi yasa duk mata duk shekarunta da nononta ba dama nono ya zubo sai ta yi aure ta yi ciki saboda nono daga ina yake daga namiji yake ko ku sani ba yawwa ko kuma wanda bata yi aure ba nono na zuba har za ta iya shayar da wani to don haka shi yasa nan ake maganar an haramta uwa a aure ta wadda ta shayar da kai ma'a annan labana laisa laha tare da cewa nono ba nata bane inna ma huwa li sahibil labani sahibi wai sahibi ai zauji zaujuha yawwa sai ce dalla bi tambihihi wannan hukuncin yayi nuni ta hanyar faɗakarwa ala anna sahiban labani ya kunu aban lil murtabi'i wannan ya nuna kenan shi mai nonon wato mijin matar ya zama uba ga shi wannan yaron da aka zo aka shayar da shi tunda ko ya zama uba ashe ‘ya'yansa wadda ba wannan matar ce ma ta haife su ba sun zama ‘yan uwa ga shi wannan wadda matarsa ta haife shi domin me nonansa aka shayar da shi tambihi ne wannan ba nassi ba kun fahimci abin ban ji ba eh mhm na a ya zai tunda an shayar da su duka a gida ɗaya gidan mutum ɗaya i daki da misali an kawo yaro daya a saurara an kawo yaro daya dakin hajiya gwamma ana shayar da shi an kawo wani yaron dakin hajiya kande shi ma ana shayar da shi duk kuma matan mutum ɗaya ne an fahimta to wannan na wannan ɗakin ɗan uwa ne ga ‘ya'ya mata na ɗakin hajiya gwamma ɗan uwa ne kuma ga ‘ya'ya mata na ɗakin hajiya kande. An fahimta? Saboda mai asalin nonon daga shi alhaji idi yake misali. An fahimta? Yau. Misali ne kawai, ba, ba wani abu da ake nufi a sunayen. to sai ce ya kunu aban lil murtadi'i ya zama kenan uba ne shi ga shi wannan da ake shayar da shi fa idza sabatatil ubuwatu don haka in wannan ubuntaka wato wato dangantaka ta uba wal umumatu da dangantaka ta uwa suka tabbata cewa wannan da aka shigo da shi aka shayar da shi matar da ta shayar da shi ta zama uwa gare shi mijin matar ya zama uba a gare shi in dai wannan ya tabbata to tabbata ma huwa far'un an huma duk abin da yake reshe ne na wannan hukuncin shi ma ya tabbata banda gado yawwa banda gado yawwa abin da yake me ma'anar reshe ‘ya'ya mata na wannan ɗakin sun zama mene? haramun ga wannan da aka zo aka shayar da shi don haka haka nan in yana da wata matar ko da ba a gida ɗaya bane wani gidan ne in dai wannan mutum yana da wata matar to ƴaƴansa mata sun zama ƴan uwa ga shi wannan da aka share a gidansa ko da ba waccan matar da ta haifi waɗancan ƴaƴa matan ita ta bashi nonon ba an gane saboda asalin nono daga wa yake daga uba yake shine ma'ana to sai ce wa ka ka ukhuwatihima ma'ana hukunce-hukunce waɗanda suke rassa ne na hukuncin uba da uwa sun tabbata kamar tabbatar da ‘yan uwantaka tsakaninsu shi da aka shayar da shi da ‘ya'ya mata na wannan mutumin shi ne ka uku wata hima yawwa wa usul hima da kuma usul ɗinsu ma'ana iyayensu sun zama iyaye gare shi wa furu'i ma ‘ya'yansu ma sun zama ‘ya'ya gare shi an fahimci wannan na nan ukuwa ya sa wa usul na nan me yasa a wurinku to sai me bayan ukuwaci ma to ai shine ukuwa shi yafi dacewa domin ukuwa ita take da munasaba da usul tunda kuma dama an ce an tabbatar da ubuwa an tabbatar da umuma don haka sai me ukuwa da usul an gane yau ba ikhwatihima bane ukuwatihima ma'ana zaman su su zama yan uwa gare shi shi ma ya tabbata hakanan ƴaƴansu ƴan uwansu da suke ƴan uwansu to ƴan uwa ne gare shi an fahimta yauwa ma'ana abin da ake nufi ku tsaya ku gane idan mutum ko yaro yana ƙarami an kawo shi wani gida an shayar da shi matar da ta shayar da shi sunanta ne gare shi ta zama uwa gare shi wa umma hatukum allati arda'anakum da nassin alqur'ani to da tambihi malam yace sai muka fahimci tunda uwa da ta shayar da mutum ba ta haife shi ba amma an kira ta uwa gare shi to ya nuna kenan uba wanda ko in ce mijinta duk da ba shi ya haifi wannan yaro ba to shi ma ya zama mai uba a gare shi don haka dangantaka ta ubuwa da kuma umuma ta tabbata da wannan shayarwa to duk dangantakar da aka tabbatar da ubuwa da umuma a kanta to far'inta ma yana tabbata me ya far'inta ukuwa da kuma maganar usul an gane yawwa kun gane cewa ukuwa ake nufi yau don haka menene ukuwa ukuwa ta yan uwantakar ta waɗannan ma'ana ƴaƴansu mata yan uwantaka ta tabbata tsakaninsu da shi kuma dama shine zancen ma da ake ai cewa ba zai aure su ba yawwa wa akhawatukum mene min ar-rada'ati kun fahimci zancen nan haka a rika kula kullun da ban shi sa malamai suke ta fadakarwa akan shayar da nono a dauki wata mata ta shayar da wani to a rika kula a rika kiyaye tarihi cewa wannan yaro yana karami wance ta shayar da shi har sau nawa dama kullum mahaifiyarsa ba nono bai ishe shi ba ana kai shi gidan wance tana bashi to a riƙe domin ɗayan wannan matar da ta shayar da shi ɗan uwa ne gare shi an gane mai gidan ya zama shi ma kamar uba gare shi duk da bai haife shi ba ba zai gaje shi ba ba zancen gado an fahimta amma dai saboda tsarkake dangantaka kada a cakuɗa nasaba ruwa ɗaya ya haɗa su ta wani wuri to a raba tsakanin aure tsakaninsu an fahimci abu wannan shine hikimar shari'a mu je wa usuluhuma wa furu'uhuma haka nan usulin su da ƴaƴansu ma'ana iyayensu iyayensa ne ma'ana kakanni su ma kakanninsa ne haka nan furu'in ƴaƴan da suka haifa ƴaƴansa ne da haka ƴan uwansu ƴan uwansa ne iyayensu iyayensa ne ƴaƴansu menene ƴaƴansa ne وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب shikenan ga nasi an samu duk abin da yake haramta ta nasaba to yana haramta ta hanyar me rada'i ma'ana ‘yar uwa ta nasaba haram ce ko ba haram ba to ta shayarwa ma haram ce an gane? a iyaye na nasaba haramun ne ko ba haram ba to iyaye na shayarwa ma haramun ne an gane ƴaƴa mata na nasaba da naka ne kai ka haifa ta hanyar nasaba haramun ne ko ba haram ba haramun to ƴaƴa ta hanyar raba'i ma su ma menene haramun ne to duk abin da nasaba za ta haramta shayarwa ma za ta haramta shikenan ka ga in ka rike wannan hadisin kar ka bata lokaci da ƴaƴan wane da ƴaƴan wane kawai ka duba dangantakar wannan wane kani ne ya ce ya ce wane ne aure akwai ko babu to irinsa in an same shi ta bangaren raba to shi ma ya tabbata ya bayyana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi bukhari muslim sai ce fayanta shiru tahrimu don haka wannan haramci sai ya yadu sai ya fantsama min jihatil murdi'ati ta bangaren ita uwan nan matar da ta shayar da wannan yaro wa man lahul labanu da shi wanda yake da nonon wato mijinta kama yantashiru fil aqaribi kamar yadda wannan dangantakar ta shayarwa take yaduwa ta fantsama fil aqaribi a cikin sauran yan uwa wa fit tiflil murdi murtadi da kuma cikin shi kansa dan da aka baiwa nonon ila zurriyatihi har zuwa zurriyarsa faqat an gane zuwa zuriyarsa shi kadai yau banda zuriyar yan uwansa ku gane in aka zo zancen zuriya to iya tasa banda na yan uwansa waɗannan na gidansu wanda ke ubansu ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su zuriyarsu daban an gane yawwa lakin bi sharti an yakuna ar-rada'u khamsa rada'ati amma sharadi ya zama wannan shayarwar ya kai sau biyar an gane ba tsotsa biyar ba tunda wannan ba da wahala lissafa shi ana nufin a kai shi sau biyar gidan a shayar da shi ya zama an yi sau biyar to shine zai zama cewa nonon wannan gidan ya gina shi yana jikinsa kafin a yaye shi duk wannan ya zama sharaɗin menene kafin yaye kafin yaye ne in har an yaye shi yana cin abinci to dan an kai shi wani gida an ba shi nono bata lokaci aka ba komai da zai faru wannan harancin bai taso ba an fahimci abin yawwa sannan yace kama bayyana ta sunnatu yawa ainihin fil haulaini ya zama a shekara biyu yawa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra yawa sai ce kama bayyana ta sunna kamar da sunna ta bayyana wannan kun gane wannan yau yanzu mun yi nau'i nawa biyu al-muharramatu min an-nasab wal muharramatu min ar-rida saura al-muharramatu min as-sihr to sai ce wa amma al-muharramatu bis-sihr fa hunna arba'u su kuma su hudu ne halailul aba'i halailu al-aba'i mun yi magana akan su yawwa su ne matan uba matar da uba ya aura wa in alau ko sun yi sama suwa aba'in ba wa in alau ne yake bai ko yau wa in alau su iyayen ma'ana duk girman su inda sun haifi mata to kaka ce gare ka wa halailul abna'i da kuma ƴaƴan ai matan ƴaƴanka eh matar ɗanka ɗanka da ka haifa to matarsa haramun ce a gare ka wa in nazalu ko da ƴaƴan sun yi ƙasa ma'ana sun yi ƙasa ko da jikokinka ne idan ɗanka ya haifi ɗa ɗan ma ya haifi ɗa ɗan ya haifi ɗa to wancan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan idan ya haifi ya auri mace wannan mata tana nan a haramun gare ka an gane yau domin ɗanka ne ya aure ta kai siliki ne kai uba ne su sai ce ina ne wa in nazalu warithina aw mahjubin nan ba a kallon za su yi gado ko kuwa an sha makance su karka ce to ai ba masu gado bane a babun gado mun karanta in akwai da to jika ba zai baka zan ce ba ruwanmu da wannan zancen yawon jini ne a jiki yawwa nan in dai an samu alaka waccan da sarakuta to shikenan ba zai aure ba zai aure matarsa ba wa ummahatu zawjati haka nan iyaye mata na matarka ma'ana mahaifiyar matarka da ka ɗaurawa aure an zauna an ɗaura aure da wata mata kana tare da ita to mahaifiyarta haramun ne gare ka har abada an gane yawwa to haka uwarta ita mahaifiyar matar taka haka uwar uwarta haka haka haka kaka kaka kaka na wannan mata da ka aura to duk haramun ne kai ka neme su an gane yawwa فهؤلاء الثلاث waɗannan ukun daga cikin wannan hudun ya harumna bi mujarradil aqdi ana ɗaura aure sun zama haram yawwa waɗannan daga an ɗaura aure sun zama haram me ake nufi daga ɗaura aure mu ɗauko na farko halailul aba'i ko mata halattattu na iyaye maza ma'ana matar uba daga an ɗaura aure tsakanin mahaifinka da wata mata to da har abada daga ɗaurin auren ko ta zo gidan ko bata zo gidan ba haramun ne gare ka an fahimta yawwa ko an tare ko ba a tare ba ta zama haramun gare ka kai ɗansa to haka nan ɗanka da ka haifa matarsa ana tsugunawa an ɗaura aure ko an tare ko ba a tare ba ko ya sadu ita ko bai sadu ita ba auren ya ɓaci in dai an ɗaura aure to haramun ne kai a matsayinka na babansa kuma ka zo ka nemi wannan ya an fahimta to haka nan wadda kai ka aura an gane kana ana ɗaura maka aure da wata mata ko ta zo ta tare ko ba ta zo ta tare ba babatta da ta haife ta ta zama haram a gare ka har abada an fahimci wannan to shine waɗannan shine yace waɗannan uku sun zama suna zama haram ne bi mujarradil aqdi daga an daura aure ana daura aure sun zama haram an fahimta sai ce sai ce warrabi warko warrabi'atu yawa warrabi'atu arrabibatu ta hudu ita ake ce ma arrabiba ita ce bahaushe ki kira agola ko akun ka agola yawa wuri mace ta zo da ya to wannan rabi ba kaga tun da ita asali ba yar gidan ba ce aka yi aure da mahaifiyarta shine mahaifiyarta ta zo da ita ana kiranta rabiba fa'ila ne bi ma'ana maf'ul saboda abin yi wa tarbiyya ce shine ma'anar rabiba kamar kacila ma'anarsa ɗaya da maqtul to haka nan wannan fa'ila maf'ul rabiba marbuba an gane daga wannan wazanin take eh daka wadda aka zo da ita kake wa tarbiyya daka kai rabbuha ne ko ai murabbiha kai mai mata tarbiyya ne to ita nata akwai sharadi inji ubangiji subhanahu wataala wa hiya bintu zawjatihi wa in nazalat ita ce yar matarsa ko ta yi ƙasa me ma'anar ko ta yi ƙasa ko jika ce yawwa idan ka auri mata nan uwa ce ko mata ce mai ya sai ka aure ta to kuma tana da ya ta zo da ita gidan kuma sannan la'alla tana da wata ‘yar ma a wani gurin har ta yi aure kyali har tana da jika to da wannan da aka zo da ita gidan in ma ba a zo da ita ban ko dai tana da ‘ya dai ita ma ‘yar ta haihu a wani wuri tana da ‘ya to waccan ‘yar an gane ta wani gidan ɗin haramun ce ka aure ta muddin dai ka auri wannan kuma an yi duhuli da ita to anan ne ake samun sharaɗi an fahimta nan ne ake samun sharaɗi sai ce fahadihi la tahrumu hatta yadkhula bi zawjatihi wannan ba za ta haramta ba ita rabiba din har sai ya sadu da ita uwarta an yi an tare da ita kama qala huna kamar da Allah madauke faɗa a nan wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololin ku kun ga an kira su ku an dangana su zuwa gare ku yawwa don ku ji ubuwa an gane allati fi hujurikum wanda suke ɗakunan ku saboda galibi ai ana zuwa da su ɗaki shine aka ce nan wannan hukuncin min babil galabati ne yawwa ba sharadi ne sai an zo da ita ɗakin ba ko ba a zo da ita ɗakin ba in dai yatta ce ko tana wani wuri to tana nan a matsayin mene haramun ne a ka aure ta in dai an yi duhuli da uwarta min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga matanku na aure waɗanda kuka aure su kuma kun tare da su har zuwa ƙarshen aya an fahimci wannan hukuncin yawwa ko sai an bada misali duk kun gane yawwa to sai ce wa qad qala al-jumhur mafi yawan malamai sun ambaci nan cewa inna qawlahu faɗin Allah maɗauki da ya ce Allah ce fi hujurikum wanda suke a cikin ɗakunanku ƙaidun kharaja bi makharajal galibi ƙaidi ne da aka yi amfani da shi a babin galibi saboda galibi mai ma'anan galibi hukunci ne sananne cewa an mutum ya auri mata in ta tashi tarewa da yar karamar yarinya inda ya amince ba cewa ya bai yadda ba tana zuwa da ita ɗakin ko yawwa ta zo da ita da yarta yawwa ana tarbiyyar yarta kuma a gidanta kuma ita ce matar gida to wannan ka'ida an faɗe ta ne min babil galabati saboda ya yawai haka aka saba yi shine galibi mata tana zuwa da agolatta sai ce la mafhuma lahu ba mafhumul mukhalafa anan ma'ana kada mutum ya ce to in matar tana da ya ba ta zo da ita ɗaki ba a nan gidan an gane to babu wannan hukunci a'a hukuncin yana nan yadda aka faɗe shi cewa in an yi duhuli da uwarta to ta zama haramu in ba a yi duhuli ba fa za a iya canzawa an gane sai ce fa innar rabibata domin ita rabiba ɗin ta harumu tana zama haramu walau lam takun fi hijrihi ko da ba a gidansa take ba ko da ba a zo da ita gidan ba ma'ana dai an ɗaura aure ga uwa tana da ya ko a wani wuri ne bata zo da ita ba to in dai an yi duhuli da wannan uwa to waccan ir ta tsira ba dama a aure ta ta zama haramu yawwa amma in ba a yi duhuli da uwar ba misali ya ga yar yace ita yake so a fasa wannan ɗaurin auren shi kaɗai bai sa waccan ta kubce ta zama haramun ba haramcin sai yana faruwa ne kawai in uwar ta riga ta shigo gidan kuma an yi dukuli da ita ai an gane wannan shari'a ce na'am shiwa shi ake zance ai dama duk zancen da muke a kanka ne kai da aka karanta wannan ayoyi a kanka cewa ko kana nufin misali idan ɗansa sai ya ga agolan zai aura to lokacin da agolan inda an yi dukuli da uwarta ai ta zama ya a wannan gidan ita ma ko ba haka ba don haka ɗansa ba zai aure ta ba yawwa don ta zama uwarsa ta zama ƙanwarsa yawwa ta zama ƙanwarsa shi ɗan naka koyarsa gwargwadon shekarunta ko yawwa to sai ce mu ƙarasa wannan kafin lokaci a yi lokaci ma yi ɗangun nan ba za mu iya ƙarasa shi to shi kenan sai a tsaya inda ya ce fa inna rabibata ta harumu walau lam takun fi hijrihi ko a sa alamar ana وعليكم السلام طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك